Assalamu alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci shirin da yake ba mu dama mu shigo a ɗakin magana tare da malamin da muka gayyata a wannan zaure. amma gabanin haka za mu je a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar goma sha hudu ga watan sha'awal jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan mayu maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalamu na san kuna nan kun tsama don kallon shirin barka da asuba shirin da muka sama taken siyasun duniya idan kuna biye da muso da kafa wala kila yau za mu fada a cikin karo na takwas yau za mu shiga cikin babi na takwas kenan mun don haka a cikin wannan shiri masu kanon da sauraron muna isa da gaisuwar mu kwarai da aniya zuwa ga malamai magada annaba malamai hitila ta duniya muna baran addu'ar zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a ƙasarmu da ƙasashen musulmi na duniya gabaki ɗaya Allah ka tsare muka tsare imanin muka taimake mu daraja annabi da alkur'ani sannan mu isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa barkan ku da waraka masu martaba muna gaishe ku sannan da wannan dama za mu kai gaisuwar mu yanzu haka ga jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya a duk inda jami'ai suke muna musu fatan alheri sannan da wannan dama za mu kai gaisuwar mu ga hukumomi na ƙasa gaba ɗaya tun daga shugaban ƙasa har zuwa wanda ake aikawa kai takarda dukkan kuma na gaishe da ku wanda suke cikin tsarin hukuma irin ta gwamnati haka zalika muke isar da gaisuwar mu ga dattijawa da kuma mata sannan da yara ƙanana samari da 'yan mata dukkan kuma na muku fatan alheri yara mayan gobe sannan ba za mu ta umanta ba da kamfanin gidan wutar lantarki ai yanzu ba zan mance ba malam manajan darakta mai kula da ba da wutar lantarki a nan birni ya mai na fatan kana lafiya da fatan duk ma'aikatan ku suna nan lafiya yanzu aka kaga wutar lantarki a yi muke aiki kar mu ji ana cikin shirin kuma wuta a dauki yawa darakta muna muku fatan alheri kamfanin nijelek haka zalika kamfanin gidan ruwa wanda yake ba mu dama mu yi tsafta mu yi wanka mu sha kamfanin gidan ruwa muna gaishe da ku dukkan kuma ne muku fatan alheri sannan haka zalika ma'aikatu daban-daban na kasar nan muna mika muku safifiyar gaisuwa saboda shirin na al'umma ne ba na mutum ɗaya ba gaskiya ne inda ba ka tsammanin ma ana sauraren shi haka yanzu haka yanzu ba ka tsammanin a to suwa ne a suna saurari gaskiya saboda suna tsintar wasu abubuwa daga ciki waɗanda suke da inganci a cikin wannan zamantakewa na yau da kullum haka tsari na duniya tsari na rayuwa tsari ne kamar da Allah tsara duniya ya ga dama shimfiɗa ƙasarsa dutse sa ruwa sa itatuwa da cawa da sauransu haka shi ma rayuwa tsari tabbas tabbas tun da sama har ƙasa yawwa to ka ciki da waje ciki da waje kenan in ba tsari abin sai a hankali a shi kenan kuma an tarwace kenan an shiga wani yanayi ya zan ya zan ya zan anarshi in ji ya zama ihina ne babu babu babu harka aikin banza to wai ma kare wanka wasu kalmar sararin mu mun gode kwarai da aniya na san yanzu ba sai na gabatar da malam kun ga malam tare da mu muna nan a ɗakin magana kuma in Allah ba mu iko za mu tafi da wannan shiri yau karo na takwas bi iznillahi ta'ala siyasun duniya siyasun duniya da ake faɗa a ba siyasa ba ce ta mutum ɗaya ba kuma ta ƙasa ɗaya ba ce gaskiya kuma ba ta ma'aikata guda ba ta ma'aikata guda ba ce siyasun duniya abu ne da ya dunkule wani al'amari wanda malam yake su yi bayani a kansu saboda mutane ka san daga ina kake kuma ina za ka kuma shin yaya ake tafiyar da al'amarin rayuwa na yau da kullum tun da duniya ne muke yanzu gaskiya ne yawa saboda in ka ɗauki siyasun duniyar gabaki ɗaya a tamkar wani babban daro ne aka kawo ta babban maciya ana juyawa ana juyawa a ciki to idan shi mai kallo ko wanda yake biye mu bai san haka ba kaga shi dibin yake a siyasa ta garin su ko ga ba zan can ta garin gobe ce abin ya wuce na yau yau ba ai in mun shiga cikin nau'ukan kwarai za su iya fahimta kalimar yadda an ka fahimce ta an yi mata gurguwar fahimta na'am fadinta yana da yawa kwarai da gaske na'am eh kuma duk wanda zai saurare mu ya biyo mu insha Allah zai ji wannan Eh, eh, bayani gaskiya da izinin Allah masha Allah Na'am.
talaga ta mala yana ji walƙil ban mance gaisuwa ba ta wani walƙil a to bari bari in isuwa bari in isuwa Eh, na sa yi wani abu to na farko in muna gaida mutanen da suke wajen kasar Niger don saboda ba sai cikin kasa ɗaya ake kallon mu ba Ƙwarai ku, ƙwarai abu na ku.
farko Ƙwarai, kenan.
eh, yawa, ka abu na gani.
biyu Eh, kuma eh.
eh, abin da ya shafi ɗalibai Yawa.
na malamai masu karatun Kur'ani da waɗanda kuma suke karatu da tare da suna akai ma ƙasa addu'a sosai ban mu manta da ku ba ƙwarai ba mu mantawa da kuma masu karantar da masu karantar da ɗalibai Ɗalibai, mushanni mushanni.
saboda mutane ne waɗanda su ne ke tattalin mazan gobe da Haka kuma ɗalibai da ake karantarwa musamman a kowane fage na Kowane fage na karatu.
karatu saboda su ne mazajen gobe su mara za su zo su yi aiki da haka waɗanda su ma ba za mu manta nan da su ne ba.
ake samun ilimin da za a iya tafiyar da dole in babu karatu ai haka na aka taya sagaga ba gabas bayan ba Iko Allah.
ba kudu ba arewa Ai, sai sama.
dan adam ya tashi bai da bambanci da dabba iko Allah to Allah ya kyauta to ami a bari mu isa da gaisuwar mu ga injiniya wanda yake can bisa na kuma Mai kula da daban ayyuka.
injiniyoyi akwai Abdullahi Kimba Kim da Mhm.
sauran abokan aikin sa to sannan yanzu haka muna tare da Abdulkarim Bubakar wanda shine bisa na'ura Masha ta Allah.
kyamarori Okay.
wanda yake kokarta muna a kowane lokaci ta ranar Lahadi in mun yi daidai da shi masha kan Allah mu zo ya kammala komai Mhm.
abinda yan nan kawai shiga dai zamu Mm, dole eh kware ka san aiki a kodin da ake gani a kodin da ba a gani kamar mota ce Okay.
da jirgin sama Okay.
kana ganin kumbon Mm.
amma abin daga tahiyar da kumbon nan shi na can ciki Kina can ciki kana ganin tele tana aiki amma su waye suke kula da tsarin aikin nan in busi ba aikin nan bai yi gaskiya ne kana ganin malla ya hausa mai mambari shi na wa'azi suwa sun kai installation sun ka gyara wuri suka Mm.
gyara wuta kafin mallan shi hau bare aka samu yanzu ai ana sauki.
son a ci nasara ka arena aikin na sama ka arena na ƙasa gaskiya wannan shine zai samu ci nasara masha Allah. ana ga ta malai ina ga yanzu za mu shiga ga Cikin dangadan a cikin shirin shirin.
amma gabanin haka na ga sakon akwai wani da agastan fada soro daga agadas to na ga tun ɗazu yana ta kokarta suna biye da muso da kafa To, madalla.
haka zalika akwai dj alhaji abu bena enterprise da salamu gidan tsira okay shi ma ya ce yana biye da muso To, da kafa a cikin madalla, wannan shiri madalla, eh.
sannan akwai gaisuwa ta general ya ce kar a manta Eh.
yana biye da muso da kafa da kuma kumandan sangare a kai dai abubuwan suna da yawa Suna da yawa.
bi saƙon to shikenan To, sai mu ba ce za mu yi jihohin karatun ba.
Nijar da Yawwa, da gaba mutanen da ɗaya.
suka yi aiko gaisuwa da waɗanda an kaudi da waɗanda ba a faɗi ba duka muna musu fata alkhairi Allah ya taimake mu da mu da su gaba ɗaya Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya zauna mu da kasashen mu lafiya alga ta malam bar mu shiga a cikin Shirin mu mu na gadan gadan.
takwas a yanzu To.
kuma muna cikin kashi na takwas mun dakata a ranar da muke na bakwai in Akan- kana tuni akan- inda muka shiga a bangaren yadda siyasa ta washi yawwa mun Tun- kare ta mun kare cikin ta gidan gida za mu shiga ta waje yawwa ta To, washi lalle haka mun aka fara magana ɗaya har biyu to sai lokaci ya Yayi halinsa, halinsa gaskiya amma dan dai mutane su fahimci abin mu tashi Mhm.
daga dai farkon kun to eh shi Siyasa kenan na waje.
ƙarshe na gane sai a yi Yawwa.
shimfiɗa yawwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa yan uwa rahmatullah.
masu kallon mu da sauraron mu na cikin gida da wajen ƙasa kuma muna muku gaisuwa ta addinin musulunci Masha Allah.
to ma- kamar yadda dai alhaji ya faɗa ba sai mun koma baya ba maudu'i ba yau ne aka fara ba an yi ɗaya yau mun shigo Allah ya nuna mana za a yi karo na takwas na'am eh kafin mu shiga cikin karo na takwas kamar siyasa ta waje akwai wani abu da muka faɗi wancan sati Mm.
yau sai gashi yana faruwa wannan satin na'am shine cewa mun faɗi cewa in ana son siyasa ta ƙasa ta gida ta yi kyau dole sai an kiyaye addinin mutane na'am a satin nan da ya gabata sai ga wata matsayin jahila wanda Mhm.
mun san abin da ta kai ba sai ta zagi shugaban Shugaban- halitta shugaban manzo halitta.
sallallahu alaihi wa sallam Na'am.
kuma a birnin sokoto Mhm.
inda capital Mhm.
ta jihanin shehu usmanu dan fudiyo ta aje kaya haka kaga matsalar da yanzu yanzu ma dai matsalar da ake ciki da ai yanzu mun yi cikin magana gwamnatin ma ake yanzu cikin duniya ma gaba ɗaya ta ɗauki harami ajiya akan wannan ajiya na ji gwamnan sokoto ma yana cewa an sa doka ta abin. An sa ɓaci a doka.
cikin an sa sokoto doka a To- a 24 madalla to abinda muke son mu ci Mm.
sai da muka ga duk siyasa Magana.
ta gida Mm.
a a kiyaye mu Addini.
mutane addininsu a kiyaye mu- magana guda ce ko mu ce yan magana ce yan mitsitsiya yan karama yan siririya wadda ba ta da yawa amma yanzu ga irin fitilar take son ta wargaza Najeriya ba kuma Najeriya ɗaya ba mm-mm.
Ah, za ka Duniyar iya shiga musulunci ma.
duniya don duk ko ina akwai musulmi a duniya duniyar musulmi to wannan ina so in dan yi bita kaɗan an yi a denmark ba a ji daɗi ba an yi a faransa ba a ji daɗi ba kwanakin nan ko irlanda ta ko ina ne an yi ba a ji daɗi ba a ji daɗi ba yanzu ga shi a sokoto yanzu ga sakkwato an yi shin wai abin ga ba a fahimci cewa ba yo- don wani zai ce a afirka in ba afirka ne bane Shu- shi shuja- shugaban jami'an tsaro na ireland yake cewa a iya tsawon matsayin da ya ɗauka da aikinsa bai taɓa ganin tashin hankalin da ya kasa kontroli ba sai wannan sai wannan kuma ba musulmi akwai masu yawa ba a can yan kaɗan to yana da kyau yana da kyau wannan ina bada misali don wani ya fahimci cewa irin wadanda gabudu ai da aka yi ba sun shafi afirka bane ko kasashen Ah.
laraba sun shafi duniya ne Duniya ne.
gaba daya
ga abin mun faɗa gashi kuma yanzu ya to kasance.
madalla malamai sun fito sun yi ta maganganu Kowanne daban-daban da daban-daban.
wani na saurari musamman wani malami da ke sokoto shi a sokoto yake rayuwa malam bashir malam bashir ya yi bayani mai kyau sosai ya yi sa- bayani mai saurare kyau shi.
na saurari shi kwarai da gaske sosai ina fata ana fahimta ta ba yana goyon bayan an an yi cin mutunci ba a'a amma akwai bayanan da ya waɗanda suna fito da ai mas'alat yake ya faɗi waɗansu bari in ɗan taɓo kamar wasu point ɗaya Yawwa, biyu zuwa uku na'am na'am na farko ya nuna cewa ana kashin musulmi na'am a jaho- a Najeriya ma Najeriya jamhuriyar ba.
Arewa eh amma baka taɓa jin turawa sun damu da human rights da droit de l'homme Eh, eh, amma eh.
yau an kashe mutum ɗaya kuma ba bisa ga kuskure ba Mm, bisa kan Wani laifi ya yi.
Mm, kaga yanzu duniya ta yi wuce bisa wannan abin bisa wannan abin kaga waɗanda suke da hankali su sake duba su gani lokacin da an ce za a yi wata mata shari'a a sakkwato wanga ne dan ƙara shi daidai mace guda ce da an ce ta yi zina ai shari'a musulunci za a yi turawa sun kai wuce sai da an ka ɗauke ta yanzu tana itali wasu ma sun ce ta zan kirista Mhm.
ta hita daga cikin addinin musulunci Na'am.
to a nan abin da nake son mu fahimta akwai nukta guda biyu a shi to
babu wani musulmi wanda zaka jin ya fito ya zagi annabi isa a ba yiwa saboda mi saboda da ka taba annabi isa ka kafirta eh mana duk wani annabi ka taba ka kenan na'am ya kamata mutane su fahimci cewa addinin musulunci addini ne girmama addinin kowa kenan ba ka ganin wani musulmi ya yi karikatur ta annabi isa ko ya zagi annabi dan da ka yi ka kafirta musulmi wasu yarda da wannan kwarai ɗai kenan To.
abu na biyu musulunci ya halatta mu na ma mu aure ba yahuda da kirista na'am
Allah subhanahu wa ta'ala ya hana auren kowace mushrika ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ga aure mushrika sai ta yi imani narniya Mm, amma sai qur'ani ya fitar da daga cikin mushrikai guda biyu don su kansu ahlul kitabi suna shirka tun da wasu sun ce Allah uku na mm.
cikin kiristoci Haka.
wasu sun ce kuma cikin yahudawa Allah biyu na uzairu dan Allah ne Na'am.
wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Na'am.
amma sai Allah nuna wannan shirka ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun na'am amma tare da cewa su mushrikai ne amma yushriku ne kinnan sai aka fitar wannan shine ake kira a ilimin wato usulul tafsir da usulul fiqh al'am wal khas Mm.
waccan ta ce ka a aure kowace mushrika wannan kuma sai ta ce sai ahlul kitabi sai ahlul kitab to me yasa musulunci ya ce mu aure matan kiristoci ya halatta mana dabuwa Mm.
malamai suka ce na farko daga cikin dalilai don yanzu abu ne wanda ana talla wani kirista ce ma musulmi ku kuna da son rai yayi muku yawa to ya ce meye dalili ya ce to kun ce halatta ne ku aure matanmu amma mu haram ne mu aure matanku na'am to kaga wagga abu ne wanda in ka ja aya shi bai da ayar qur'ani na'am sai ya ce mishi a'a ba ba son rai bane ya ce abin da yasa mu da an ka halatta mu mu aure matanku duk da kima su malamai sun ce a yanzu can ahlul kitabi suna kasar madina suna karkashin musulmi kaga ana iya respectin juna amma yanzu ka auri eh, mace ahlul kitabi a america ko a turai Mm.
inda ita ce take da karfi a kanka Na.
kuma 'ya'yanka ta bai da su kafin rai da yawa daga cikin malamai sun ce ba wai an ce ai aure ne babu sharadi ba akwai sharuɗa na'am a yanzu Gindaya.
a yanzu a to mallan yanzu ka aure 'ya'ya goma duk mace ta mai da su kirista kuma can baka da iko a kanta can tun da ka ga Turai malamai sun ce wannan fatawa ko adi ba sai an bi a hankali ne. in za a sai yi an bi a hankali Na.
don ka a zo a halatta shi mutlaqan to a nan dai a takaice menene amsa ya ce mishi in kana in kuna son ka aure mata musulmi zamu baku amma akwai sharadi mu mun yi imani da annabi isa muna respecting din shi shi yasa an halatta mu aure matan ku ko kuma ku yi imani da annabin musulma sai a baku musulma sai ce a su bi shari'ar wannan ba a nan ne matsalai kaga mushrika ai Allah ce ka a aure ta Kwarai.
nasi ne kuma na qur'ani su wadanda qur'ani ya kira su Eh.
mushrikai shi yasa arniya wadda take bauta ma gumki ba a auren ta musulunci bai yarda ba saboda ba za a taba respectin juna ba Tunda musulunci ita bai da gunki take gumki ba bauta.
madalla Mm.
amma ahlul kitabi da ai- injila da at-taura duk magana Allah ce magana Allah ce to qur'ani maganar Allah ce sai dai cikin at-taura da injila an caccanza wadansu abu to idan ka aure ta kai respectin din addinin ta da annabinta yau da gobe tana yiwuwa ta gane addinin ka ne gaskiya ta bi ka in ma ba ta bi ka ba dai to za ku yi respectin din juna Juna ba- ba- ba- saboda ba- babu mai taba wani Mm, ba mai taɓa to amma arniya ta taba gumkinta ba kuma musulunci bai yarda da bautar gumki ba kaga kullum fitina za a Akwai yi matsala.
kenan ba son rai bane addinin musulunci ya kamata mu fahimci wannan da kyau tsari ne tsari ne na Allah babu wani son rai cikin shi gaskiya ina fata an fahimce ni to Gaskiya.
wannan kenan kaga yanzu misali gibi wannan abin da ya faru a Sokoto Mm.
yau in akwai kristoci maza Mm.
aure da mata Mhm.
suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa Na'am.
sallam mutuwa nawa za a yi a Najeriya a ba ta iyaka ya kamata su fahimci wannan da kyau abubuwa da wanda musulunci ya ginda ya bisa ga ilimi don ba wai wani na tsaya tsara wannan abin ba daga Allah subhanahu wataala ne Allah ya gane Gaskiya da mu yanzu.
don haka kiyaye addini yana daga cikin siyasar cikin gida da muka faɗi cewa in ba a kiyaye ba bala'i tashi zai yi kaga ba a kenan yi- kakka ba taɓa a yi addini na ka in ita taɓa addinin naka.
ka in kana so ni ce naka ba daidai ba ka ce nau daidai Zo a zamna.
To zo mu tattauna Ba zagi.
ba zagi ba cin mutunci ga malaman ku ga malaman mu kuma bisa ga hili kowa ya gani a in tele za a sawa in TV cikin gidan TV ko rediyo kowa ya ba wani dalili in baka yarda ba ka je kai naka in yi na nau kuma in yana Har mu haɗu gaban amma Allah haka zagi shugaba na subhanahu wa ta'ala.
ka in zagi zagi ai na bai kawo ma yarda ka. Yawwa.
zagi bai kawo wa kauna gaskiya wanda duk bai kuma ku sani cewa wallahi duk wanda bai yi respectin din kowa ba wallahi ba za a yi respectin shi ba
ko dai a a- a raye shi wannan respect mutual da kaji baturi na cewa duk wanda ga son a mutunta shi ya mutunta mutane gaskiya ne wani malami ko in ce har da wani sha'ir shi ma ya faɗi wannan magana yake cewa mutumin da ke rena mutane yake ganin su ba kowa ba Eh, so shi- kamar mutum ne wanda ya hau kololuwar dutse Ka san Yana dutse?
sama.
sama kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai yana kallon mutane an in ya ƙanana na- leko sai shiga mutane yan kamar yan kusa su kuma in sun tadda kai suna ganin shi Kamar kankani.
ɗan tsuntsu.
to haka ne tafiyar take shi gaskiya yasa muna fatan eh, ba wai wannan abu ne ba wai kaga lokacin da wannan mata ta yi zage zage gwamnati ba ta sani ba tunda ba tura ba gwamnati ta tura ta yi wannan aiki ba amma kuma yanzu laihi ya zanna kowa kowa ya fara ɗanɗanawa gaskiya.
to yana da kyau a fahimci cewa yanzu duk kashin musulmin da ake yi a arewa shiru babu inda an kai magana tunda ka gaji yadda aka yi wata zanga-zanga yadda tsa- tsakanin jami'an tsaro da al'umma a cikin sokoto wanda aka yi ta harbe-harbe lalle ba a kashe kowa ba amma dai kaga abin ba daɗi garin gaba ɗaya an hargitsa ai yanzu abinda ake Gaba gudu ɗaya in gari ya ya wuce hargitse.
sakkwato arewa zai shiga in ya wuce arewa kudu zai shiga mu muna da minority mu Can.
musulmi can su ko suna da minority minority a nan dama najeriya ana shirye-shiryen raba ta kasan mun taɓa cewa Eh.
an yi shirye-shiryen raba ta Eh, eh.
ta fuskar kabilanci Mm.
ta fuskar addini an gane ko yanzu tv lokacin da najeriya ta rabu biyu eh, na zamanin ujukku ujukku ka gani turawa sun koma bayan waɗancan sun nuna tare da su suke suka ba su makamai su kuma suka yi shela Mm.
wanda shi a sanadiyyar ma turai take keya da jore hamari saboda ta shi an ce ya bi kudu Ya ya ce ke yarda ya bi a'a.
arewa Mm.
sun ka rubuta mai wanda shi na daga cikin abubuwan da suka sa suka sa suka yi gaba da shi to don haka ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa a fili ne suke ba wai a ɓoye na suke ba shi yasa makamman da ake ta saki a arewa ake ta kashin yan arewa ga banza da wane ne da musulmi waɗannan abubuwa duka ba wai farhazar ne ake yin su ba ana yin su a cikin wani Kunce- kuma kalki.
duka a ilmince muna da su a alƙalmunci gurgudun iko kuma mun san da su kuma mun san da suka shirya su amma insha Allah ta'ala karatu zai zo wannan na dan yi tsokaci ne a nan.
alaga ta malam yanzu sai mu tafi a Siyasun cikin duniya.
siyasun duniya ko siyasa ta ta waje to mun yi si- mun yi siyasa ta cikin gida Na'am.
an gane ko abin da suke kira internal policy Mm.
ko kuma domestic politics Mm.
an gane ko kenan yanzu eh, politic interior Mm.
yanzu za mu shiga cikin politik ta waje Ta ya waje.
ake siyasa da kasashen waje ya ake mu'amala da su Eh, ka fara faɗin wannan ai an gane ko Mm.
to musulunci na farko ƙasa dole tana buƙatar abubuwan da za su tabbatar da ita kafin a da ita ƙasa ce sun kawo k- dokoki guda uku sun ka ce a samu ƙasa al'ard territoire na biyu a samu al'umma Mm.
an gane ko Mm.
nation la nation Na'am.
na uku a samu jagora Ta.
mutane sun yarda da shi Mm.
ka gane ko to waɗanda sharuɗa guda uku idan muka duba tun ba wai yau na an kasa su cikin durwa international ba Mm, mm, ko tsohon labari duk ne.
wani hayaniya ne Tsohon labari ne.
musulunci ya tabbatar da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yana makka na'am a wannan lokaci babu zancen daula ta musulunci musulunci bai da ita tunda lokacin ana ainihin cikin wani karfin su ba su da yawa ba Babu.
a cikin shi Mm.
amma da yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira je Madina Na'am.
na farko ya samu territoire ya samu kasa na biyu ya samu al'ummar da Al'umma.
ta yi imani da shi na'am na uku kuma ya zan jagora shi ya samu musulunci ya kafa daular da har yanzu an san da ita gaskiya to amma inda sheri shike sai turawa suka kara da hudu suka ce sai an samu duniya ta yi rekonetrikin kasa
ba ma Allah ake jira ya a'a suna za su rekonetrikin cewa kasan da sun yarda da ita in ba su yarda da ita ba wa ba ba- ba kasa kasa ba bace to wannan saboda su suke son su hargitsa duniya da wannan sai suka je musul dinkin duniya sai suka ba kansu abinda ake kira droit de veto ko veto kujera hawan naki inji yan ce jarida irin masu wannan fassara.
kujera hawan naki kasa biyar adda wannan To.
amerika tana da guda ingila tana da guda faransa tana da guda rasha tana da guda eh, abin nan eh, china tana da guda to shikenan sai suka ce idan su biyar din nan suka yadda da abu to duniya ta yadda da shi idan ɗaya daga cikin su bai yadda ba to Yaki.
duniya ba ta yadda ba kenan kaga su ne duniyar
kaga dai siyasun duniya ya hito madalla ce da to muka ce ta wannan ta ta Madalla.
tuwon duniya yawwa wannan durwa da vitukin yanzu palestine da isra'ila don mu gane abin to an kafa ƙasar isra'ila a alif da 945 a min nafsan karansin bayan yakin ƙarin yaƙi da biyu duniya duniya na na biyu.
biyu
yanzu falastinawa su yahudawa su suka iske falastinawa ta tunda su aka tattara aka hada aka yi musu ƙasa na'am to yanzu ya an kai isra'ila ta zan ƙasa falastinu ba ta zan ƙasa ba saboda ba a yadda wai falastinu suna da ƙasa suna da yanki eh, suna da mutane al'umma suna da jagora amma wai ƙasa amerika ba ta yi rekonetrikin su ba amma amerika ta yi rekonetrikin yahuda sun ka zo abin da sun karan sanka daga baya daga baya kaga kaka sai wai hujjar da aka basuwa wai kakakin nan yahudawa shekara dubu uku ko hira dubu uku sun taɓa zama wannan wuri wannan hujja ce wagga hujja ce to in haka nan na tura amerika ƙasa ce wadda haɗa ta an kai to an ce Christophe Colomb ya gano ta a Milkatsan kafin Vendus Mm.
ko kuma sun ce wani dan kasar Misir kafin shi ya gano ta Na'am.
amma da shi bai hodi ba sai Christophe Colomb ya hodi to to mun san Ar- America kasa ce ta hadaka to da aka hada turawan da suka je suka yi yaki suka karkashe mutanen America na kasar Ingila su komo kasar su dan nan ba kakin da su sun ka zamna ba in haka nan ne haka nan ne za a yi bakaken mu da an ka dauka an ka kai can su dawo kasashen su paske Afirka ne an ka sa akwai bakin mutum Afirka na'am duk wani mutum wanda ya bar ma waɗanda a- asalin 'yan ƙasar su ne lemerin da ake kira cowboy Mhm.
asalin shi cowboy ne Mm.
cow yana nufin da english uh, saniya boy kuma yana nufin mutum- mutumin saniya mutane ne Da masu sukan kiyo sani- masu kuma Ko uh, tuka.
uh, uh, kiyo da shanu su ne asalin 'yan ƙasa a bar musu ƙasa su bara abu na biyu abu na biyu su yahudawa tsatso ne na annabi ya ishaqa da yaqub Haka da ya kogo, mm, an gane ko Na.
to annabi ishaqa dan annabi ibrahim ne kwarai su ko larabawa tsatso ne na annabi isma'il Mm.
annabi isma'il shi kuma ɗan- dan annabi ibrahim ne kenan da yahudawa da larabawa danwa da dan kane ne balma suna ganin cewa hatta da rumawa da farisawa ba su rasa zumunci can asalin iyayensu da, da waɗannan amma dai mu ɗauki waɗanda da hito da hidi tun da cikin qur'ani akwai shi to annabi ibrahim shine baban annabi isma'il shine annabi ishaq yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq Allah ya bashi isma'ila bashi ishaqa Kwarai.
dan wa da dan kane Dan ne wa.
ashe fitinar da akai yanzu sai a zo gida uban ku guda sai a ce shi wane yana da rabo ga gidan nan Amma amma kai- wane bai da rabo ga gidan nan shin don Allah wanga shari'a a hankalce yaya na zamu yi a da ita haka gana aka ta yadda akwai abubuwa da dama da an ka ɓoye in mun ka ɗauke shi wanga kaɗai zai ɗauke muna karatu shi yasa wannan yana da alaƙa da addini paske su a addinin su an ce eh, annabi suleiman eh, abin ga mimbar annabi suleiman can na cikin wannan ƙasa yake shi yasa isra'ila ta yau fa ba ita ce iyakar isra'ila ba ƙasashen laraba da dama duk sai ta ci su amma yanzu ana bi ne a hankali saboda nan na mimbarin eh, eh, annabi suleiman suka ce kuma can ne yesu almasihu zai sabka Mm.
sannan kuma su kiristoci inda an ka haifi annabi isa cikin falastin na ki- cocin tana can to su kuma musulmi sun ce su adda masallacin baitul maqdis to saboda can ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isra'ila miraji kuma shi ne adda addi- shari'a ta karshe na su kuma yahuda sun ce a'a nan na annabi suleiman ya gina kaza eh, da sauran iyayensu nan ne sun kaza muna shi yasa kaka ga da rikicin yaki karewa su kuma turawa sun zo sun kirkiro isra'ila sun aza zuwa tsakiyar laraba musamman ƙasar america saboda za ta taimaka su yi controlling ɗinsu za mu yi bayanin wannan cikin siyasoshi eh kana fahimta ta kuma in an ruguza kasashen in an ruguza falastinu dole musulmi za su ba da kuɗi a je a gina kuma su ne za su ce wannan riba kuma kenan economic man tana da alaka siyasa kuma tana da alaka da siyasa saboda sai an yi reconator yana da alaka da addini shi yasa wannan rikicin ba karamin rikici bane irin yadda mutane suke tunani eh siyasun duniya siyasun duniya to sai mu zo siyasar mu ta siyasa ta waje ta waje to kenan yanzu an samu danga abubuwa guda uku banda na turawa don mu babu ruwanmu da shi To.
bature shirar da kasa ko kai shirar kasa ka wanda mu buwa shi da min ba Na'am.
in dai muna da kasa muna da al'umma muna da jagora mu mun yarda da kanmu ko kowa bai yarda da mu ba na'am shine to sai ku kulla siyasa ta cewa za ku kulla alaka da wata kasa don wanda bai da waɗanga guda uku to ai babu kasa kuma Eh, balle ka yi uku ne yake da relation ƙasa.
international da Ne, wani shine ai to sai ku kulla alaka in ta kasuwanci ce ku yi kasuwanci To.
in ta kulla alkawali ce har kafin rai Allah ya yarda mu kulla alkawali su ba za su yaƙin ba za su ba za mu yaƙe su ba Na'am.
sannan in sun kulla yarjejeniya da wani to sai shi faɗa mu ba za mu yaƙi wannan mutum ba shi ma ba zai yaƙe mu ba shi yasa Allah Alƙawalin da ake subhanahu kenan.
wata'ala ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin sannan idan mutum ya muna banna yadda da turawa da muke da alaka da su ta yarjejeniya to ba za mu je can mu kashe shi ba sai dai mu yi kokari a kawo muna shi sai Allah ce Tun da yarjejeniya yarjejeniya tsakanin- a tsakanin mu illa alladhina wato yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw hasirat suduruhum ko ko a wata qira'a aw hasiratun suduruhum an gane ku kenan waɗanda su ba za su yaƙe ku ba ko akwai yarjejeniya in mutum ya kai can ka ku je ku kai musu yaƙi za a yi sulhu sannan waɗanda muka kulla alƙawari da su muka ga za su warware Allah ce a warware wa in ma takhafan min A warware.
qawlin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa A warware.
wai to ku shi ku ce mu wannan alƙawarin ba mu tare da shi saboda Tunda an saba.
gab ku ce mun yaudare ku sai a yi abin da za a yi to kaga addinin musulunci ya shimfiɗa duka waɗannan dokoki ya kamata malamai in sun zo kan waɗannan ayoyin su rinka nuna musulunci yana da alaƙa da siyasa ta yau da gobe in an yi yaƙi ku musulunci ya haɗe a yi yaƙi in an kama ku hari ku kare kanku amma musulunci bai yarda a kashe masu rauni ba ba a Kamar kashe mata wanda bai da ɗauki ƙananan yara.
makami ba an ce a kyale shi inda bai ɗauki makami ba mace ka a taɓa ta in dai ba soja bace ko ko tana ba da ra'ayin da za a ruguza musulmi Na- yaro karami an ce ka a kashe shi duk waɗanda akwai su cikin addinin musulunci relation international yaushe ne kuka waye to a yanzu ba to wannan kenan eh sunan bakin wake ake yanzu eh kunan bakin waken ba da gangan ne ake yin shi ba ai saboda a tada wani abu ne yanzu wanga fitinar da ta kwaru wa- ba mu ce ba da gangan aka yi ba mu san abin da ya faru ba amma tana gyara waɗansu tana gyara waɗansu tunda abu ne wanda gisa ƙasar ta rubuce cikin lokaci kaɗan dama an yi ta jiran wanga an yi ta jira yanzu an taɓa can kudu an sa ta- takeci abin bai yi ba yanzu arewa an yi kireyen kidnapping abin bai yi ba har yanzu bai kare yanzu gashi kuma yanzu ba za gashi a taba kuma.
annabi bari a taba annabi in kun kai fat a ce ƙasa a raba ta waɗanda abubuwan sare suke an kashe jagororin da ke kishin arewa masu gina arewa an kashe tafawa balewa an kashe ahmad bello wanda ya university kin da duk najeriya babu irin ta abu ahmad bello university eh of zaria
babu irin babu irin ta ina take amma waɗanda duk suka kokarin musulmi su ci gaba sai a kashe su sai a ce musulmi ba sa son ci gaba ka ku ɗauki mu wawaye musulmi na sun ci gaba ba to su aka yi wanda wanda ya gina university kin da babu irin ta wanda ya gina university za a ce bai son karatu jami'a ha ma'ana dai tauye musulmi to ka gani duk inda jagoran da zai sa musulmi su ci gaba kashe shi na za a yi duk jagoran da zai sa afirka ta ci gaba ko da ba musulmi bane kashe shi za su yi duk jagoran da zai sa laraba su ci gaba sun ciwon kansu ko ba- ko musulmi ne ko ba musulmi ne kashe shi za su yi domin ci gaban ka abbasa so a hasan dai a tsaya dai haka shi gidan kenan jiya na tambare bango ne.
kullum kuma ba a son a yi magana su waye suke goyon bayan waɗannan abubuwa sai dai a ce a musulmi sun ki sun ci gaba kaza kaza ya mutanen da da kasarsu da arzikinsu da komai suna kokarin gina makarantu da komai da komai kuma ana ce a ba sa son ci gaba ba ma son ci gaba kamar kaka wa muka je muka taba wa muka kai mahari a kasar shi wa muka mamaye kasar shi mun yi makamin nukiliya ne mun yi makaman da za su hana ma duniya zaman lafiya kuna zama dai ga waɗanda ba su zaman lafiya sun ci su a taba su a taba bala'i putin na nan na mamaye wata ƙasa a duniya in akwai wanda zai iya zuwa ya hana mai ya hana mishi babu babu to mu da aka zako ana raba kamar kasashen mu muna kashe juna ana muna sharri eh, kuma wadda duk ya shirye shirye su ya iske shi putin kin na in busi anniya ba wallahi sai ya ruguza su dama in busi anniya ba su- makamai na dama su sun kai nukiliya mu dai ba mu da nukiliya to iyakan mu Mu- in ka mu ji yan an- kallo ne.
in ba ya an ware halbi saboda ka sai na iya kuma cikin shahara ku yi ta kokari wanda duk bai iya kalmar shahara ba shi kokari shi kalmar shahara wallahi ya ta koyo wallahi ka san musulmi da yawa ba su iya kalmar shahara ba kai Allah alaji a to malam ai a to ita ta taimaka.
aka shiga ita ta aka shiga A- a musulunci dai da ita taimaka da aka musu yi.
yanzu da zan kana.
faɗi amma dai Yawwa.
bar ni ita Eh.
aka shiga musulunci da ita amma mutane ba su iya ba ni dai na so a to bari bari in faɗi wani kaga ya kama kamata To, idan to.
za a kalmar shahada ka ce la ilaha illallah wannan ita ce kalmar shahada na'am la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu To.
kaga akwai mai cewa ma la ilafa eh ilafa To.
kaga ilafa to kamar ya ce Ba- ba- babu ba- sabo babu eh ilafa shine sabo Eh.
ila fi quraish ila fi rihlat Eh, ashtar kwarai illa allahu kaga allahu ma ya ce allahu shi ko allahu shine allah da hababba La dan yake hubba.
shiga karkashin makoshi Mm.
shi ko allahu shine wanda ya lulluba ka ce babu abin bauta sai wanda ya lullubi kaga an yi banda wannan ba na ce in mutum ba- ya yi ya kai da ita can ya sani ai cikin ladancin na alaji da masu tar da ya kama da mutane to yanzu a je wanga akwai mace la ilaha hwa Eh.
to ai ba hwa bane ha ne la ilaha illallah to akwai mace la ilaha illallah Mm.
illallah yace illallah Ta.
muhammadur rasulullah yace muhammada rasulullah kwarai akwai muhammad muhammada akwai muhammad to muhammada Sosai.
sosai rtn da muka san in wani ya mutu ana Mutum ya samu mutu na yake wata mace son mai cewa Muhammada.
muhammada ko ko ba haka da bane duk da yake kuskure akwai kuskure akwai kuskure saboda uh, sinyi ne na in babba ya mutu a sa alhali ko da sharadi in ya zama musulmi tunda in Niger muna da mutanen da ba musulmi ba to sai mutun ya mutu shi ba musulmi bane sai an kasa wai Ita ko ta yi muhammada shi ne akan tsari na Ah, islam wa- ma- annabi muhammadu annabin wana na musulunci to sai yanzu wani babba ya mutu shi ba musulmi bane kuma sai aka sa Muhammada kaga banna ta yi tunda shi bai yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun samu Muhammada a hakula kai malam akwai kwaba a'a a hakula alaihi wallahi ana eh to kwaba muni dai ba babi na na ba na dai wadi kuma na isar da sako ko ba gaskiya ba wanda ya mutu Eh.
in kiristana ba a samu Muhammada sai a samu aleluya ko a samu waƙoƙin su waɗanda sun kai imani da su can Eh.
wannan kuma tsarin suna su suka yi imani da su amma yanzu an ɗauki wanga abu kamar wani sinsifikasiyon eh duk babban inyan mutu na kasa kowane mutum a sa kake Muhammadu da an ce.
kuma kun ce Niger ba ku ce 100% musulman ba kun ce Ah, an ce.
99% musulman Alright, mm.
sa fi durki akwai wanda ba musulmi ba to Yanzu dan ko- haka cikin ma'aikatan kasa kuma akwai wanda ba musulmi ba Kuma- kuma dan kuma mutum suna ya mutuwa.
mutu ah, ba dole ba Mhm.
to yanzu sai mutun shi mutu shi ba musulmi ba kuma ka Muhammadu ku watsa mai mm mm, a habari ba kenan ai control eh wallahi shi control ni na hodi wanda ya mutu shina bori akwai wakokin bori a samai A wanda ya samai.
mutu shina kirista akwai wakokin kiristanci daban-daban su haleluya su yesu yesu Kenan- a watsa mai sa mai muhammada bai da wani Wallahi, bai da ma'ana kuma bannata don wanda bai yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai an ka danganta shi da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam lahira zaka bada bayani kai da kai eh to zaka bada bayani ko shi da yayi to magana ta rage ta kare ka gyara makanka na gane to yawa wannan kenan mu je akan siyasun duniya kenan tun da musulunci ya faɗi yadda ake tsarawa sai muna da ƙasar mu tabbatatta sai mu je mu yi alaka da wasu Na'am.
in ba zancen yaƙi na musulunci ya faɗi yadda ake yi prisoner de guerre musulunci ya faɗi yadda ake yi al'asra ake kiran su an gane ko komi musulunci shi na nan cikin qur'ani ya kamata musulmi su yi hattara kuma a yi bincike akwai wani general ɗan ƙasar saudiya ya yi doktora akan yadda ake yaƙi a musulunci da kuma yadda musulunci ya ce a yi tare- eh, makamai da komai dan kasar saudiya ne eh, wannan doktora kin shi annarabe yi ta ina fatan wata rana a yi eh, traduire kinta en français et en anglais ban sani ba ko an yi saboda musulmi su san irin yadda musulunci ya yi bayanin Yayi irin waɗannan bayani.
abubuwa Eh, saboda yana da taimakawa wajen a gane hakikatan lalle musulunci bai mance da wani abu ba bai mance da kuma Wallahu ta'ala.
kamar yadda a cikin alqur'ani eh, shi eh, Allah ya ce ya cika muku addini kuma komai akwai a cikin Kwarai ko, Ya sai in kamata baka a ce- fahimta ba.
sai dai in baka fahimta to ba.
saboda kuma da yawa masu wa'azi wasu ban- bayyuwa kana wa'azi a ce ka san komi ko ku tule ko ce kana da karfi to amma yana da kyau wanga shi kama nan wanga shi kama nan wanga shi kama nan mu rinka ɗauko a tem samu abubuwan waɗanda za su iya kai musulunci gaba kuma da hujjoji da dalilai tare da reference ba tare da cin mutunci ba wannan ga abin da Allah ya ce in kana ɗauka ka ɗauka in baka ɗauka kuma da ni da kai duk bayan Allah muke kyakkyawa alaka daga ga ƙasa ga al'umma ga jagoranci ni da wata ƙasa a gaba sai mu yi alaka to ta malam.
yanzu sai mu je siyasa ta gaba Eh, siyasa ta gaba za mu ɗauko su shine siyasoshin da fir'auna ya tafiya da su don tafiyar da gwamnatinsa na'am sannan sai mu zo mu ba da fassarar su to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas mm.
ya faɗi waɗansu daga cikin siyasoshin fir'auna Allah ce inna fir'auna a'ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin na'am Allah ce inna fir'aun lalle fir'auna ala fil ardi yayi girman kai a bayan ƙasa shine ala ya'lu uluwan shine ya nuna girman kai shine ake kira la dictature na'am da faransanci dan kama karya ne shi ne Na- fassara shi fir'auna yawa Na'am.
to malaman da suke kula da alkur'ani su akwai wani bincike na da ake kira ilmul munasabat suke cewa in kaga qur'ani sura ta fara da wani abu to in ka bincika karshe akwai irin shi ƙarshe eh yanzu kana kai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard karshen sura sai Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada munasaba kenan imamu suyuti ya littafai banda lokacin da zan kawo wannan amma dai dan- don dalibai su fahimta to anan kuma sai Allah ya ce nan Allah ya ce fir'auna ya yi girman ka ya zan dan kama ka Ya zama dan to kama shi kadai na a'a sojojin shi ma sun yi wannan aiki Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi alhaq na'am da shi da sojojinsa saboda a nuna maka cewa su jami'an tsaro kaya ne na zartar da kama karya siyasa kama karya a bisa doron kasa don mutum guda shi kadai bai iya yin wannan a aiki ina amma mutum ya isa to Malam.
to sannan Ba sai kuma kana da masu kula sai da kai malamai da suka masu ce tsarinka ba.
pe- population kishi ita ma yan kama karya ce To.
dan Allah ya ce fastakbaru wa kanu qauman alin sun yi girman kai sun zama mutane yan kama karya ma'ana masu goyon bayan kama karya na'am to kaga ga al'umma ce ta kama karya kenan kama karya in kaga ya samu wuri na farko hankalin ku bai aiki Ta.
kun yarda ku bi mutum duk abin da ya ci babu abin da za a cewa a'a in mutum yayi kuskure a nuna kuskure na amma a nemi yafiya fir'auna Allah subhanahu wataala ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin yayi wasa da hankalin mutane shi kuma sun ka yarda saboda su mutane ne fasikai shi yasa kakka yarda a wawaitar da hankalinka bature ba Allah bane yana yin kuskure haka ka Dan fahimta adam ne.
dan adam duk yana yin kuskure to inda yayi kuskuren kuskure na amma yanzu wani zai iya cewa zai gano kuskure cikin Qur'ani amma bai yarda cikin Faransa akwai kuskure ba bai yarda ba a cikin English akwai kuskure bai yarda RFI tana kuskure ba bai yarda NASA ta ƙasar America mai zuwa bincike a sararin samari ba tana iya yin kuskure amma ya yarda ana iya gane kuskure cikin Qur'ani ko cikin hadisi kaga wanga virus ne bature virus.
bai yarda ba bai yarda ba kai baka iya cikin bature to ai da adam ne irin ka
sai dai ya kirkira eh kuma gashi ya yi abubuwa da dama kuskure na cikinsu kuma shi da kanshi ma bai ce ma bai kuskure bai ce lerar e human duk dan adam yana kuskure kuma shi dan adam ne to kai kuma sai ka ce a shi bature mai kuskure to kaga da nan kai kanka ma wanda ka kabin ba ma'ana bai muka ba su bai wannan yarda matsayin da da- ma har eh ya a- wuce.
ya wuce na Allah kaga wannan kuma daga cikin virus kin da ya kamata ɗaliban mu musamman masu karatu da yan boko mu da ma- da malamai ba kowa ya shiga taitayin shi ya gane cewa bature yana yin kuskure kuma in yanzu kuskurakurran su ɗaya za mu ɗauko mun kama binciken su yanzu na nan ga duk da ke akwai wani bincike da nake son insha Allah zan gabatar da shi ban sani ba ko anan ko a telebon ferai Na.
tiyori tiyori da turawa sun ka kawo waɗanda akwai kuskure cikin su misali daga cikin su mun taɓa hudin wani sun ce asalin ɗan adam daga bidina eh can farko mun taba wannan magana kuma mun kawo bayanan dalilin suka nuna adam ba daga biri bane to kaga wanga kai ka yarda asalin ka daga biri na kaga in baka yarda ba kenan baturi yayi kuskure shikenan abu ne mai sauki so waɗannan teori suna nan da turawa sun ka kawo ina nan in Allah ya bani iko bai kashe ni ba kuma na samu dama lai teori waɗanda an kai na banna Na.
a duniya ina son zan yi bincike kansu kuma in ko cikin wannan karatu dan suka shigo zan dan rika ishara zuwa gare su sai mu je gaba maganar siyasun duniya ne da to muke alaji dictature kenan fir'auna ya tabbata dan kama karya da ala fil ardi malaman tafsiri sun kace fil ardi a bayan kasa amma ba ana nufin duk duniya ba don fir'auna bai mulkin duk duniya a wannan lokaci Ah, yana mulki ne bakin yankin da Allah ya bashi na'am bambancin mulkin Allah da wani kenan naka shi na da iyaka akwai inda in ka zo kai ba kowa bane sai an sa waɗansu jami'an tsaro su yi tsaron ka shi fir'auna Sai yana ma mulki ne wani a abin da za Misra mu sauka.
to me yasa annabi Musa da ya gudu Ne.
ya ce rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah ka tsiratar da ni kuma da ya je can a kasan Madiyana sai ya ce mai la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin ka tsira kaga ashe an nuna fir'auna bai da mulki a wannan wuri can wannan wuri kenan fil ardi wasu malamai sun kace a bayan kasa saboda fir'auna bai isa shi sama shi iskanci ba duk Sai dai a iskancinka da zaka yi nan na bisa doron kasa zaka yi shi kuma ka sani ba kai in ba iskanci da kaka ji a duniya ba kai kadai dan iska ba Allah ya halicci yan iskan daga jiranka kai suna da dakka shi yasa in ba yanzu ba gashi nan ba kasashen gaba su makamin nukiliya ba ka taba wani ga rashin nan na abin da ta kai in akwai wanda ya isa su taba ta akwai yaro dan karami wanda ko yanzu ban ci ya cika shekara 35 na Wanda kore ba nan- na kore ta na arewa Koriya.
shi na nan yana cin karen shi babu babbaka har Ya ce ya dai a zan taɓa shi.
yace sunan shi gaba ɗai a ƙasar koriya ta arewa sunan shi kim jong un yace duk wanda ada wannan sunan shi sake shi
saboda karfin mulki askin da shi kai yace kan wani sake irin wannan askin.
wanda yi shi yana da kenan hukunci da sunan shi da askin shi sun zan waha da hula shi kalan can a can to wannan kama karya kenan shi yasa siyasa ta kama karya kawai da zo ce yau na an kawo da kama karya Mm-mm. nan fir'auna ma muka bayani tun da kafin fir'auna kudin su mutane amma qur'ani ka ji ya faɗi dictature in kai baka san dictature ba a cikin alqur'ani akwai ta kana tsamanin turani suka kawo ta.
madalla wannan kenan Na.
sai Allah ya ce wa ja'ala ahlaha shi'an sai fir'auna ya maida mutanen ƙasar misra shi'an ya rarraba su irin son ran shi ka san dan kama karya mutum ne mai wayo sai shi zabi waɗansu kabilu masu ƙarshi ce su ne nashi ne masu mutane masu yawa na'am sai ya ɗabi waɗansu jihohi da adda arziki cikin ƙasa ya fifita su ya riƙe su ya ce su ne nashi sai ya yaƙi masu rauni da su shiya an in ji Allah shiya an ya rarraba su Na.
sai yau an kato an kaci wani turawa sun kirkiro wata siyasa sunanta divise pour ranye divise pour mieux ranye koko divide and roll to da fir'auna da waɗanga turawan wani na gabace wani Ah, gashi to kuma kaji Fir'auna Allah ce Alƙur'ani na- waje ala ahlaha shiya'an shiya'an ya rarraba su ya mai da su kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a saboda duk wanda ya mai buri shi ya ki jama'a da shi shi yasa Allah ce yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raura da wasu daga cikin su ashe kaga fir'auna dan bambancin launin fata ne Ta, saboda bani Isra'ila da bai kauna farari na na'am shi kuma ba fari bane na'am ka fahimta Mhm.
na biyu fir'auna dan bambancin kabila ne dan bambancin jiha ne sannan ba shugaba bane na gari fasku bai dace ba shugaba ya nuna gana shi ga wanda abba na shi ba na'am to wannan siyasar yau sai an ka cika ai siyasar rasism da wane ne da wane ne a fir'auna Allah ya faɗi ya kawo ta kuma divise pour meilleur ranye ko pour ranye fir'auna yana aikata shi shi yasa yau idan muka duba bisa ga zancen waɗanga turawa da suke zancen eh, kaza kaza kaza kaza kaza kaza yau ƙasar da ta- take jagorantar duniya game da wayewa da ci gaba da tsare-tsare na duniya ne Mm.
yau ƙasar america ce to amma a wani lokaci ne aka ba baƙaƙe 'yancinsu
ba daɗe ba kenan ba a jima ba tunda idan muka duba ha waɗanda sun kai fafutuka ma Mm.
a ba da yancin waɗanda sun kai fafutuka a ba da yancin kashe su aka yi can in ka dibi malcolm x wanda ya tuna tunanci zuwa ga eh, suka ce ya abin nan musulmi mhm a 1925 ka aka haife shi Mm.
1925 na'am ya mutu a 1965 ko in ce an kashe shi mhm saboda mi saboda fafutukar yancin mutane bakake idan muka duba akwai martin luther Mm.
luther Mm.
wani babban fada ne shi wancan musulmi ne an kashe shi to sai mu ce a dan shi na musulmi ne a'a kiristan ma an kashe yayi discours wanda ya game duniya sunan shi i have a dream j'ai fait un rêve Mm. Ya yi i have mafarki.
ka san en anglais in kace i have c'est le verbe avoir j'ai Mm.
to amma en français ba a cewa euh, je rêve ko Mm.
je un rêve sai dai a ce je fais un rêve i have a dream a alif da 963 an kai wannan discours kin shi ma kashe shi akai cikin wannan discours kun zan dan ɗebo kaɗan daga ciki to yake cewa i have a dream that Mm.
my four little children will one day live in a nation Mm.
where they will not be judged by the sk- by the color of the s- of their skin but by the contest of their character wanda shi ya faɗi wannan da kanshi mai so Shi da shiga kanshi.
internet ya ce all Fassara.
all men duka zan fasara Yawwa.
mi ka mi ka ci na baka A- a na na tole duba.
ta mala, akwai inda an mabiya kai ai.
ingilishi ba balle ta ta bata gida gagara ba balle ta gida all men ya ce are kun gane muka sha hura muka iya to all men Na- yet created equal are created equal yake cewa tsaya ka shi to yace i have a dream je fais un rêve na yi wani muhalki that cewa my four little children may quatre jeunes enfants iyana guda hudu kanana tunda yana da yaya guda hudu yace will one day wata rana will kamar yana nufin abin da zai zo gaba future kenan will one day live in, in a nation za su rayu vivront un jour dans une nation to where where nan u a wurin da ‘ya'yana za su rayu a wurin da cikin wata al'umma wadda abin da nake guri nake tunani Ya they zamo.
will not be judged by the, by the color of their skin ba za a yi musu hukunci ba da fatar da suke ɗauke da ita bisa jikinsu ma'ana saboda kasancewa su babban Baƙaƙe.
ba a mutumta su ba za a girmama su ba ba za a yi musu kaza ba ba za a yi musu kaza ba saboda su fito da Afirka où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau yace but by the content of their character mais sur la nature de leur caractère za a yi musu hukunci a matsayin abin da sun ka aikata in sun yi mai kyau mai kyau in ba su yi mai kyau ba su yi mai kyau ba yace all one are created equal tous les hommes sont créés égaux duk mutane Allah ya su daidai ba Ya ma- faɗi.
yadda shana nan su rubuta su gani in dai kariya ta ni in ba wani abu na yin akwai kuskure da Allah hada mai da akwai kuskure in gyara Martin Luther ya faɗi wannan to anan bari ka ji wata banna alaji wadda an ka boye aina bari ka ji wata banna wadda an ka boye yanzu a 1963 an kai wannan Mm.
ba a wuce sheka- ba a kai shekara 40 ba bayan wannan yawwa ko shekara arba'in da ɗan wani abu sai ga wagga gaskiya ta bayyana waka dai hudi yau ta bayyana an kashe su sai ga shi ranar ashirin ga watan ɗai dubu biyu da tara sai ga baki ya zan shugaban ƙasa amerika shine obama shugaban ƙasa na arba'in da hudu karantakatami president Eh.
dole ya sabka ashirin ga watan ɗai dubu biyu da sha bakwai ba a cika shekara hamsin ba sai ga wagga ta bayyana
maganar da yi a nan abinda nake son in ci wai yoshe mutumin da ba kai kana ka musulmi ka kasa tsayawa ka tsare gaskiya mutumin da ba musulmi ba irin su mandela da martin luther su yi tsaye su kare gaskiya ga shi cikin yan shekaru kaɗan a gane ta kai mallami bayan da an rike da ƙur'ani ka ce kana tsoron ka kauce ma gaskiya ina za mu kare ba irin yadda mandela ya gwagwarmaya to shekara 26 gidan gidan Gidan kasu yari.
to kuma yanzu kuma zama shugaban Yau ya zo shugaban saboda kasa.
gaskiya kuma da ya yi ɗaya ya ce kai shi ma mulkin ya ishe shi bai so bai so saboda Sai ta zo gaskiya al'umma suka so tsaya ka ji mai son al'umma ba ruwa ne duk abin da zaka bashi da kuɗi da matsayi da mace in dai don a taɓa al'umma shi na wallahi bai so
a haka ne eh mandela eh, haka ne me yake so Ai, lauya ne na'am ya iya turancin Mhm.
duk hanyoyin da ake bi an bi shi bar A wannan magana dillibile.
ya kiya duk da yake akwai wanda sun kai yaki tare da shi ba za mu manta da su ba wanda sun kai fafutuka amma karshe a ina to a nan bari ka ji wata balla bari mu hoshe ta yanzu kasar da taka ganin ta yi ci gaba amma har yanzu ba ta yi shekara ɗari ba da sanin cewa mutane ya kamata a ba su yancin su kasar da har yanzu ba a wuce ba yan shekaran nan sai da an ka kashe wani bukin bakin mutum bai lahin ko biyu har kasar ta bai rikicewa kuma suke Kwarai.
cewa suna zancen freedom da liberty wanda sai da ya kai shugaban kasar sai da ya duka ya nemi- ya nemi ya shiga fara yanzu waɗanda ina na ci gaba shi kuma in an ka je can cikin kasar wani lokaci ana nuna bambanci ga waɗanda aka kaza kaza kaza kaza kaza ina ci gaba shike ina freedom ina abubuwan da kuke zanci to anan yanzu sai a zo majalisar ɗinkin duniya sai a ce martin luther ya ce kaza wani sabon ya ce kaza wani sabon ya ce kaza to wanga diskur an yi shi a 1963 shekara biyu da aihu obama domin an ahe shi a 1961 Mhm.
yanzu ƙur'ani ya Yau.
ce ya ayyuhan nas in ji ubangijin kowa da kowa Mm.
inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane imani te gaba daya haka Allah ya kira.
mankind in ji su da ingilishi Mm.
inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu mun kalice ku daga namiji ɗaya da mace ɗaya wa ja'alnakum shu'uban mun ka sanya ku ka zamanto shu'uban al'ummomi daban-daban daban-daban daban nahiyoyi daban-daban yanki daban-daban jam'i na sha'ab wa qaba'il mun ka sanya ku kabiloli daban-daban sai Allah ce li ta'arafu don ku san juna ba don ku yi yaki ba ba don ku tuntunci ba ba don ku nuna kun hikowa ba Mm-mm. inna akramakum indallahi atqakum In ka ga wanda ya wannan fi ku a wajen Allah Mai tsaro.
ba wai a duniya ba ko ga wajen mutane ko wajen majalisar ɗinkin duniya ko wajen tura ko wajen 'yan siyasa ko wajen masu kuɗi ko Mm-mm. inda Allahi a wajen Allah a tuka kuma da hikujin tsoron Allah shi ne to wagga kahin a sa diskur na Martin Luther in akwai shekaru shin ba a dukkan magana Allah tunda babu kwatanta Martin Luther da Allah tunda shi ba ubangiji bane amma kuma yasa an kamanci da abin da Qur'ani ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hajjatul wada hajji da yayi na ƙarshe Mm.
hajjin sa hajjan ban kwada yace la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa balarabe bai da fifiko akan wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah hadisi ne kadiba littattafan sira sun kawo shi kuma hadisi ne ingantacce in kadiba ko cikin hadisi na Jabir dan Abdullahi a cikin sahih Muslim ya kawo shi wala li ajamiyin ala arabiyyin illa bittaqwa shi ko bakin mutum ko kuma ce wanda ba balarabe domin ajami duk wanda ba balarabe ba bai da wani fifiko akan wanda ake balarabe sai da tsoron Allah ashe babu zancen bambancin kabila da launi da komi a cikin addinin musulunci cikin tsarin to addinin wai musulunci.
me yasa majalisar ɗinkin duniya ba ta ko ayat qur'ani ba ta yi bayani ta ce gashi cikin qur'anin musulmi an ce kaza me yasa ba ta ce ba ga abinda annabi musulmi ya ce amma kullum sai ana muna tallar diskur ba mu ce ka aka kawo diskur din ba amma a faɗi shin da qur'ani da diskur na Martin Luther wanne ne ya gabace wani talaga ta mala ai muna magana siyasun duniya ne kuma dama siyasa wasu ne suke juya ta a duniya a'a to ai ita Suka majalisar ajiye ɗinkin labarin na duniya Allah.
sai aka ji Na.
majalisar ɗinkin duniya ta ce duniya take magana kanta kuma musulmi suna da yawan da ba a cewa an manta da su a duniya Gaskiya.
an ka yarda an ka reconator kin yarurrukan duniya a majalisar ɗinkin duniya balle qur'ani miliyar biyu ai an da yarda ya kaji ai an yarda da angale ai angale majalisar ɗinkin duniya Mm.
an yarda ai espanyol a can an yarda ai faransai a can an yarda ai hausa a majalisar ɗinkin duniya tana daga cikin yarurrukan majalisar ɗinkin Haka, duniya mm.
an yarda a yi sawahili a majalisar ɗinkin duniya Kwarai.
to qur'ani magana wata ta Allah Allah ta kuma musulmi babu kasashen musulmi a can to a ɗauko abin da qur'ani ya ce a ce ga abin da Allah ya ce kuma wagga magana ta gabace ta Martin Luther ba wani kawo ta wani dan fafutuka ba
Amma- don amma- annaba wanda Allah ya turo yan fafutuka na domin tare da masu launi suke don amma- a tabbatar da Allah adalci ga ta mala a cikin tsarin siyasa ta duniya shin shin yan siyasa da suka tsara duniya ake tafiyar da tsarin ta shin ana so a dauko wata magana ta Allah a sa ciki baka ga za ta ruguza A'a, yadda ai tsaya ka tsarin ji.
shi na'am shi imani daban magana daban yanzu Martin Luther da muka kawo magana shi ai ba musulmi bane kware ya koyi magana mai amma ya haɗe magana kuma mun haɗi to ku haɗi ku ce cikin ƙur'anin musulmi tunda mu namu na mun yarda cewa mu namu na mu musulmi na ko ba haka ba Na.
kuma muna fatan mu mutu akan musulunci mu tashi akan musulunci haka an fahimta tutar ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba laifi amma ku ce cikin ƙur'anin musulmi ga yadda an ka ce ku haɗi cikin diskurkin annabi musulmi annabi Muhammad Ya sallallahu alaihi wasallam ce kaza, ga yadda ya ya ce ce kaza.
wanda ya imani da shi zancen addini na in baka yarma ya imani da shi ba to magana shi a ada ta bisa skeli shin daidai take ko ba daidai take ba i'rif i'rif al-haqqa ta'rifu ahla in kana son ka san gaskiya ka san gaskiya sannan ka san ma'abutan gaskiya amma in ka san mutum ba ka sanin gaskiya wannan gaskiya ne in an ka Gaskiya faɗi magana a ce.
shahe wanda ya faɗe ta sai a ce jama'a ku diba mu da maganar ga cin gaskiya ce ko ba haka ba yaro uban shi yana magana baban shi yana magana sai ya yi ƙarya cikin mutane ya tabko ta sai ce kai baba sai ya shu
na'am wani kuma shi na tattauna da wani da cizo sai ce kai ƙarya kaka yi to sai wani mutum ce mai yaro ce ce ba a ce wani cizo ƙarya shi kai cewa akai jama'a ku dibi maganar ga yawa a jiwo maganar ka jama'a ku dubi magana ga to wannan shine mu abin da muka so kada a je wai a damu da cewa mm kahin a ce qur'ani na a kawo magana ga a ce jama'a ku hukunci kanta in daidai ta in ba daidai ba sannan a hudu wane ne ya faɗi ta mu ko yanzu ko abin da duk ya bata gaskiya yanzu mutum zai faɗin gaskiya in makinka da kace ba gaskiya na ba amma in dan gidan ku ya feto ƙarya ko dan jihar ku ko dan kabilar ka ko dan fatin ka sai ka zo ka kare ta in ka kare ƙarya nan duniya in ka tayi lahira ka zo ka kare ta gaban Allah ba ta karuwa can Ah, bismillah muna ganin lawan da zai kare ta in justice ka kare ƙarya ko wani abu Ka ko a san ina ko- ka san ko alga ta mala ga maganar kai da ita zamu kan ƙarya Eh, to.
mutum ya san ƙarya Ah, mutum haba yake yi.
alaji haba yazo kuma ya- ya- haba ya- alaji ya ta abin kai bambami dai Allah ya sawaka Allah ya shi sawaka da ya faɗi ya san Allah ya ƙarya sauwaka.
kuma kai da ka zo kana kare shi ka san ƙarya kuma yake.
inda ma wuri guda ka kare shi mai shiga gidan rediyo da TV shi kare ƙarya duniya ta shiya mutum nawa akwai wanda aikin su ne wannan wannan tsarin siyasa wannan don har mallamai kuma akwai fa masu kare ƙarya tunda akwai mallamin da zai amsa kuɗi shi tawilin aya ta dace da abinda majalisar ɗinkin duniya take so da turawa da wasu wane da wane da wane da wane da wane da wane ta aya lamarin ya ɓaci don yanzu ba ma yin ƙarya ba ka kare ƙarya Mm, da ƙur'ani aka fassara ko hadisai a fassara don ta dace da abin da wani kayan shi ka so Allah da ya halitta sammai da ƙasa ya zama yaron majalisar ɗinkin duniya ko na baturi mallamai ku koma ma gonakinku waɗanda magabatanku sun kai noma ku yarda da talaucin nan ku tsaya ku yi ma Allah aiki billahi lazi esin nan da jajayen kajin nan waɗanda kuka ci da vivid vivid masu sanyi da waɗannan mata na zamani jajaye dogage waɗanda sun ka ƙoshi ɗin da dibil dibil in kun ka ce su za ku bi ba ku samun duniyar da kyau da kun samu su ku cewa fi kuma wallahi ku ce lahira ku haɗu da Allah malami in dai juj an ci shi kowa ya zama independent wallahi malami shi da zai godin hanyar aljanna shi kowa zama ya zama to independent kuma ya tsaya kare addini ku tsaya ku kare addinin ku in kun samu kasuwancin ku ku yi in kun samu gonar ku mallamai na da da gona sai zauren su ku garkasu dai an ka san su har sun ka koma ga Allah ba ruwan su da wani abu shi yasa da sara bai dame su ba amma kai ka ce a'a sai ka ci wannan sai ka sa rigar da kowa yake eh, manya suke sawa Sai an yi sai da ka kai.
shiga mota sai ka aure mata Sai masu an yi da kyau kai.
bulbul bulbul ina ina ka samu daga kuɗi in kai dan kasuwa na Allah ya baka kai amma ka tsaya ma gaskiya gaskiya to amma mallan yayi kwana shi da an kace ci zai gudan hajjin aljanna to ai kowa kaga halaka zai tunda in direba in direba ya halaka kamar yanzu tura ga Eh, su suna eh.
mun shiga taka ta ƙarya zancen giya da daga Eh.
su sun cewa idan mutum bai da in mutum bai da hankali Eh.
ana bashi ja tukin mota ba a bashi to yanzu mutumin da ya sha giya ina hankalin shi yake akwai Babu- hankali babu shi.
kuma sai an ka bashi jagorancin kasa gaba ɗaya inda siyo ba a yarda ka ja mota ba a turai in ka sha giya za su zo sai ka police sun tare ka da sun ga mota na abin ga yan sanda bari mu ce yan sanda da mu sun ga sai a tare mota in an ga tana rawa in ana son a gane mutum ya sha giya sai a ce hito in ya hito sai su ce daga kafa guda ka san wanda ya sha giya da ya daga kafa ta haɗuwa shi kai sai a ce Bai ba- iya tsayi da guda.
ina alaji ai suna da system sai a ce ba a yarda ba mutum ya ja mota ai, malam, mutum zamu kankare, ya zamu kaji kankare.
aye ku yi Eh.
haƙuri ba a yarda ba wanda bai da hankali ya shage ya ja mota an ka yarda ƙasa mai miliyoyin mutane wanda ya shage ya jagorance ta
eh mutane mai tunani riga ta wani adin zamuna kada saboda lokaci ya halin muna cikin tsarin siyasun duniya mun dan tabo kadan takwas eh idan Allah ba mu iko iko insha Allah sati mai zuwa da na tara da izinin Allah eh Allah ya ya tsarfa mu abi mu a hankali a cikin tsarin siyasun duniya abu ne wanda yake da faɗakarwa da tunasarwa da amfanin mu ga baki ɗaya abu ne da yake amfana duk wani ɗan adam wanda yake a cikin duniya ba abu ne da yake magana akan wata ƙasa ko a gari kaza ko a wuri kaza a magana ne na tsarin siyasun duniya yadda ake juya duniya kamar rawaina kamar yadda suka yi wannan dan koko suka ce wa duniya juya yana Juya ta kai.
take, eh.
to haka suka yi wannan Eh, wani- tattabanin suke ta juya duniya suke juya mutane yadda sun yi suke na so.
son ka bako da sambol ke yawa su sannan kuma mutane har yanzu Eh.
eh, eh, eh, ko da Allah ya sa dai mutane suna ta farka daga barci a- an tafi da mutane malam a insha Allah fadakarwa dai amma Allah ya sa mutane suna ganewa sannu sannu kaɗan kaɗan in dai kare na yawo kura na yawo wata rana a gamuwa akai ko da izinin to Allah Allah ya samu dace amin amin amin amin da haka muna godiya makon da ya wuce kun ga mun tabo cewa da irin ka a taba addinan mutum kun ga Kuma abin ga da abin da ya ya faru faru.
a Najeriya a Sokoto kun dai ga irin ta kenan da haka dan Allah a kiyaye mu zamna lafiya zaman lafiya zaman dan sarki a a madadin duka abokan aiki da suka dafa muna sai shi malami da zai yi mana Almajirin addu'a.
mallamai.
mu kankare injiniya Abdullahi Kimba tare da abokan tafiya da kuma Abdulkarim Bube wanda da ni jagoran shirin Alhaji Abubakar Grambe tare da malam ah, alga- imam- almajirin malamai imam sai arhimin to shi kenan muyi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت آمين.
على ابراهيم آمين.
وعلى ال ابراهيم انك آمين.
حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا آمين.
حسنه وفي الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا آمين.
تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا آمين.
ربنا انك رؤوف رحيم آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Masha Allah masu kalamu da sararin mu sai makon gobe idan fa Allah ya yi musamman lafiya